والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أذكركم ونفسي بشكر نعمة الله علينا وهي نعمة الإسلام والإيمان وأذكركم أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الصراط المستقيم وأذكركم أيضا بأن علينا عباد الله المحاولة كل المحاولة للثبات على الصراط المستقيم بالاستقامة على الأعمال الصالحة والاستقامة على العمل هو ضمان الدوام وحسن الختام والاستقامة هي السداد في الأقوال والأعمال السداد على طاعة الله سبحانه وتعالى والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستقامة معناها الجهاد في الله حق جهاده وهي بذلك تدارئ التقوى وتشابهه وهي على مراتب العبودية فكلنا قد خلقنا الله سبحانه وتعالى للعبودية قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والاستقامة من أرفع درجات الإيمان ومن ثم أمر الله سبحانه وتعالى بها خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم فقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تدغوا إنه بما تعملون بصير وقال تعالى فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقد أوصى الله سبحانه وتعالى أوصى المسلمين أجمعين بالاستقامة على منهاج الدين فعلا وتركا قال عز من قائل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ولما كانت الاستقامة جامعة لخصال الدين محيطة بشعب الإيمان ومفاتيح الصراط المستقيم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها فأنا أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم والحديث رواه مسلم ولأهمية الاستقامة وإزم أمرها لم تغب عن المسلم في جميع أهواله فقد شرع الله سبحانه وتعالى شرع له أن يدعو ربه بالاستقامة في كل الصلوات فردا ونفلا فيقول من خلال تلاوته لفاتحة الكتاب التي هي ركن في صلاته اهدنا الصراط المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ومعناه الاستقامة على الشرع والمتابعة للكتاب والسنة والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إنه طريق الحق الذي قال تعالى فيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم الذين أناهم الله سبحانه وتعالى بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأصول الصراط المستقيم الذي هو سبيل أهل الاستقامة معمور بها في الشرائع السماوية جميعا قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا, وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إخوة الإيمان من أمثال هذه الآيات وهي كثير في القرآن العظيم تبين وزهر معنى الاستقامة وكل من حاول كل المحاولة في تطبيق هذه التعليمات والإرشادات فقد سار على الصراط المستقيم والنهج القويم نسأل الله أن يوفقنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون إن هذا الصراط المستقيم يقعد عليه إبليس وحزبه لإغواء أهل الاستقامة وصرفهم عن طريق النجاة إلى طريق الندامة والضلال قال تعالى حاكيا عن محاورته مع إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء, وآباء آبائك فعصاه ابن آدم فأسلم وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فعصاه ابن آدم فهاجر وقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد في سبيل الله فتقتل فتنكه المرأة ويقسم المال فأساه فجاهد ومن فعل ذلك كان حقا على الله أن يركي له الجنة رواه أحمد بسند صحيح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط دائن يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوج ودائن يدعو من فوق الصراط وإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويهك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه والصراط المستقيم الإسلام والسوران هدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه ابن كثير في التفسير وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من فضل الاستقامة قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عباد الله إن أمثال هذه النصوص, الشري... النصوص الشريفة يجب علينا أن نعتبر بها وأن نتأمل وأن نقارن بها واقع حياتنا اليومية فنحاول كل المحاولة السير على هذا الصراط الصراط المستقيم من هاد النبيين والصديقين والصالحين نسأل الله أن يوفقنا Nawa musulmi, ta mu bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, yabo da kuma salati ga annabi sallallahu Alaihi wasallama da alaye da sahabbai da muke fatan ko muke addu'a Allah ta'ala ya riskar da mu a wannan ayari. Allah ya dawamar da mu akan wannan tafarki. Wato, muna tunatarwa ne akan istiqama wato ma'ana ɗorewa akan tafarki madaidaici har kullum musamman a wannan lokaci da muke rayuwa cikinsa wanda fitintinu da yawa na rayuwa da na addini kullum suke ta aukuwa dama kuma ɗan adam baya rabuwa da waɗannan sai dai wani lokaci ya fi wani lokaci tsanani to akwai buƙatar ko da yaushe mu dinga tuna wa kanmu kuma mu dinga tuna wa juna da haka nake cewa farko dai wajibi ne mutuna da nimar wani addini na musulunci da kuma imani kuma roƙi Allah ta'ala ya tabbatar da mu kuma mu sani cewa dorewa akan tafarkin imani dorewa akan tafarki na musulunci rayuwa a kansa to shine abinda zai lamunce wa mutum Allah ya tabbatar da shi kuma ya samu kyakkyawar cikawa wanda ita ce babban nasara kuma babu shakka annabi sallallahu alaihi yana cewa amfanin ayyuka ga baki ɗaya abin da ya sa a more su shine samun kyakkyawan ƙarshe da haka kada mu gajiya kada mu ƙosa ayyukan alkhairi ko waɗanne iri mu iyakar iyawar mu mu jajirce jajircewar akan riƙo da su shine ma'anar istiqama a dunkule istiqama tana nufin daidaitawa a daidaita da shari'a a cikin maganu da ayyuka a dage matakar dagewa wajen bin Allah da neman yardarsa kuma wannan ma'anarsa kamar dai idan aka ce takawa tsoron Allah bin umarni da nisantar hani kuma wannan yana daga mafi ɗaukakan matakan bauta wacce Allah ya halicce mu domin ta kuma da matakai na imani wanda imani shine babban jari da zai tsayar da mutum duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya umarci manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzansa sallallahu alaihi wasallama zababbun bayi na wannan al'umma baki daya da wannan istiqama Allah ta'ala ya ce ka dore ka tsayu kamar yadda Allah ta'ala ya umarce ka kai manzo haka nan waɗanda suka ainihin dawo zuwa ga Allah suna tare da kai muminai kuma kada ku wuce iyaka ku yi ake da shari'a kada ku bi son zuciya Allah yana ganin abin da kuke aikatawa kuma wato yana sane da abin da kuke aikatawa yana ganin abin da kuke aikatawa wata ayar Allah ta'ala yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallama kai kira zuwa ga wancaninka wato abin da ka saukar maka da shi na addini kai kira zuwa gare shi kuma ka tsayu akan haka game da aka umarce ka kada ka bi soye-soyen zukatansu ko da sun nemi juyar da kai ko cewa ka sassauta ka rage wani abu ko ka canza a ka tsayu dai a bisa abin da muka saukar maka muka aiko ka da shi Allah subhanahu wata'ala ya yi wasici ga musulmai baki ɗaya cewa su tsayo a bisa tafarkin addini cikin abin da za su aikata ko abin da za su bari addini bai yiwuwa sai da aiki da shari'a a santa kuma a tsayu da aiki da ita kuma a yi don Allah kada mutum ya rayu sasakai bai san shari'ar ba ko baya da azamar wato riko da ita Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ka ce ni ba kowa ba ne face mutum ne kamar ku amma dai ana yin wahayi zuwa gare ni da ake yin wahayi zuwa gare ni cewa abin bautar ku ɗaya ne wato Allah ɗaya madaukakin sarki saboda haka ku tsayu zuwa gare shi ku nemi gafararsa ku tsaya ku kaɗaita Allah ta'ala da tauhidi ku kaɗaita shi da bauta da ɗa ku nemi gafararsa kuma dukan abin da ake bukata na imani to wato yana nan haɗe a cikin abin da ake kira istiqama wato in mutum ya zama mai riko da tafarkin shari'a sosai da sosai to shine zai taimaka ya tabbatar da sassan imani ko rasan imani guda saba'in da wani abu ko sittin da wani abu duk abin da ka ji cewa Allah ya umarni da shi manzansa ya yi umarni da shi wajibi ne ko nafila to kai kokari ka yi riko da shi wannan zai taimaka maka duk abin da Allah ya hana daga kafirci da kaba'ira da saga'ira da bid'a ka kiyaye shi imaninka sai ya cika da wannan rassan imanin suke kammaluwa kuma wannan din shi ake kira istiqama shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana kowace sallah da zamu yi ta farilla da nafila sai mun karanta Fatiha wannan farilla ne sannan a ciki akwai ayar ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu zuwa ga tafarki madaidaici ko akan tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai nima a kansu ba waɗanda kai fushi a kansu ba ba waɗanda suke ɓatattu ba kullum addu'ar mumini kenan wajibi ne mu dinga tuna wannan a koda yaushe wani sahabi a sufiyan ɗan abdullahi sakafi ya taɓa gayawa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullah ka faɗa min wani abu mai muhimmanci sosai wanda ba zan buƙaci tambayar wani ɗai ba in ba kai ba sai ya ce masa ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsaya sosai wajen tsare imanin naka da musuluncin naka don haka dai lallai ne ko da yaushe ya zama tunaninmu shine yaya za mu tabbatar da istiƙama wani abin da yake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shi na gudana akan tafarki madaidaici menene abin da ya wajaba akan wani yunkurin zamu yi wajen tabbatar da shi to ba wani abu ne dai aiki da shari'a ka rike imaninka da kyau kada ya raurawa duk daɗi duk wahala musamman a halin yanzu ƙorafe-ƙorafen halin rayuwa da abubuwa da yawa yana yawaita a linzamce baki a barin faɗin abin da Allah zai fushi da shi a nemi taimakon Allah a yi ta haƙuri a yi ta addu'a abin da aka sani kyakkyawa duk da za a iya yi a yi shi wajibi ne ko nafila kan na ambata abin da aka sani mummuna ne a kiyaye mu'amala ta tsakanin bayi da ubangijinsu ko kuma tsakanin bayi da junansu yin haka ɗin shine tsayawa akan tafarki madaidaicin wanda yi wannan yunkurin to Allah zai cika masa ya ida masa gajiyawarsa in ba haka ba ƙorafe-ƙorafe da koke-koke wayannan ba za su taimaka ba kuma wannan istiqama wani abu ne wanda gabaki ɗayan shari'o'in da suka gabata wato abinda Allah ta'ala ya saukar a cikinsu kenan riko da shari'a aiki da shari'a ga waɗansu ayoyi kaɗan misali na dukan abin da wato kaɗan daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya umarni ga dukan al'ummomi su kiyaye na mu'amala da ubangi da kuma mu'amala a junansu. Allah ta'ala ke cewa ka ce musu ku zo in karanta muku abin da Ubanginku ya haramta a kanku, shi ne cewa kada ku haɗa shi da komai, kada ku yi shirka, kada ku yi ibada ga wani. kada ku karɓi hukunci na halattawa ko haramtawa a gurin wani kada ku yi dogaro ko dukan wani abu da yake na haƙƙin Allah ne ku baiwa wani ga iyaye ku kyautata matuƙa kuma kada ku kashe ‘ya'yanku saboda tsoron talauci irin baƙin jahilci da ɓata wanda aka yi shi a jahiliya kuma ake zazzagawa ta waɗansu hanyoyi ana ɓare-ɓaren yin haka ɗin ko da a wannan zamani, mu ne muke arzikta ku tare da su. Allah ya tanadi arzikin bayi kafin ya halitta su, sai dai zalincin azzalimai ne kawai ke hanawa ko ke kawo kunci. Yanzu dai yadda duniyan nan ta cika da bil'adam, ai kaga kuma ta cika da arziki ko ba haka ba. To, amma dai azzalimai ne ‘yan fashi, ko da makami ko ba makami. to su ne kawai suke kawo tsaiko a cikin al'amura, amma ba yawan jama'a ne ke kawo kunci a rayuwa ba, amma zalincin azzalumai da suka ke tsayawa su yi istikamar su tsaye akan tafarkin Allah wajen fasalta arziki, ko ba haka ba, arzikin da Allah ya kwararo shi a ban ƙasa na kowa da kowa ne, sai dai ba a ce a zama daidai ba don ba maslaha cikin wannan, amma dai kowa yana da haƙƙin da inda za a bi shari'a, to, zai samu abin da Allah ya nufe shi da samu na arziki ko ba zai ƙuntata ba, to, amma zalincin azzalimai shi ya kawo ƙunci, amma Allah ya saukar da arziki babu makawa. Kada ku kusanci ƙazaman ayyuka, su zina, lewaɗi, zub da jini, tsafi, abubuwa munana, waɗanda suke bayyane da waɗanda suke ɓoye, kada ku yi. abin da ya bayyana mutane za su iya gani ko da yake ba su ne za su yi sakamakon ba to haka na abin da ke ɓoye mutane za su yi gani ba amma Allah ta'ala yana gani kada ku kashe rai da Allah ya haramta a kashe sai akwai haƙƙi wanda ya kashe wani a kashe shi ko wanda ya ridda ko kuma wanda ya yi wani abu na haddi wannan Allah ta'ala ya muku wasiya da shi domin ku hankalta kuma kada ku kusanci dukiyar maraya kada ku cinye sai ta hanyar da tafi kyau wajen inganta masa dukiyar wanda ko da ta sababin wannan kun samu haƙƙinku wanda babu laifi ku inganta musu dukiyarsu sun samu riba su ma dukiyarsu ta amintu sannan kuma kun samu sakamakonku gwargwadon ladanku babu laifi kan wannan a riƙe masa dukiya har ya kai ƙarfinsa ya balaga ya hankalta ya iya tattala dukiya. Ku cika ma'auni da ake aunawa da hannu, da kuma sikeli wanda ake auna nauyi, kada a tauye mudu ko a ƙage sikeli, ku yi adalci, ba ma kallafawa rai sa abin da zai iya. Mana a wajen aunawa ko gwadawa za a iya samun naƙasu bayan ka iyakar iyawarka wajen ka daidaita, to ɗan naƙasun da aka yi Allah zai yafe maka ba zai kama ka da shi. idan za ku faɗi magana ku yi adalci ko da ɗan uwa ne karka kalle shi ka ƙi faɗar gaskiya ko da wanda ba ka jituwa da shi ne kuma to kada ka zalunce shi ka yi shaida ko magana mummuna a kansa ku kiyaye alkawarin Allah wannan Allah ya muku wasiya da shi domin ku faɗaka kuma cewa wannan abin da aka karantar da ku shi shine tafarki na madaidaici ku bi shi kada ku bi waɗansu hanyoyi sai su rarraba da ku a barin hanyar Allah. Yanzu da mutane suka yi rauni cikin bin shari'a, to sun faɗa hanyoyin ɓata da yawa, wasu suna ta shirka don duniya, wasu suna ta zalunci don wai a tsammaninsu hakan zai sa su ji daɗi, wasu suna ta bid'o'i, wasu suna ta abubuwa na lalaci da rashin kula da addini, wannan duka shaidan ya ci riba da su, ya yi nasara a kansu. ya raba su da hanyar da za su kai su gaci. To Allah ta'ala ya ce, ku riƙe karantar wannan ta littafinsa karantarwar manzansa, wannan shi zai sa ku ɗore kan tafarki madaidaici. Allah ya muku wasiya da wannan domin ku kiyaye ku ji tsoron Allah, ku zamanto kun kare kanku daga ainihin halaka. Dalilai na Alƙur'ani da hadisi da suke ta gargaɗin mu cewa lallai mu mayar da hankali, to lallai fa suna nan da yawa. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana daga makircin shedan ainihin akan mu ɗan adam ga hadisi ko da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle shedan ya zauna ya tsuguna wa ɗan adam a hanyoyinsa duka duk hanyar da ya san za ta kai ka ga Allah to ƙoƙari yake ya datse ta domin dama yana cewa tun da ka ɓatar da ni to zan tsuguna musu akan hanya ma'ana zan tare hanyarka zan tare su daga bin hanyarka to amma Allah ya alkawarin tsare waɗanda ya zaɓa Allah ka samu a ciki annabi sallallahu alaihi yake cewa lalle shedan ya tsuguna wa ɗan adam a hanyoyinsa duka ya zauna a hanyar musulunci sai ya ce masa zai ce wa mutum yanzu za ka musulunta in ba musulmi ba ne ka bar addininka addinin iyaye da kakanni to in shaidan ya galaba akan mutum shikenan ya halaka shi tun anan to sai mutum in Allah ya masa tawfiki sai ya saba sai musulunta sai ya zo ya ce masa to yanzu ka musulunta anan cikin kafirai sun kuntata maka sun gallaza maka ka yi yunƙurin hijira yanzu hijira za ka yi ka ƙaura ka ƙaura ka bar ƙasarka ka bar inda ka saba yanayin da ka saba da shi ka je ka shiga wani yanayi daban kada ka yi in ya galaba a kansa nan ma shi kenan ya gama da shi in Allah ya taimake shi ya saba ya yi hijira sai ya zo ya ce masa to gwagwarma ya tabbatar da addini jihadi ƙoƙarin jihadi na dukiya da na gangar jiki sai ya ce masa yanzu kai za ka je ka yi jihadi a hanyar Allah in ka je aka kashe kafa wani ya auri matarka ko matanka kuma dukiyarka aka zo aka rabe ta ka zauna kawai ka ci gaba da more rayuwarka da cin dukiyarka in ya yi galaba a nan shi kenan ya haramta masa alkhairi mai yawa kuma dole zai mutu wata ran dole ko mutum bai mutu a jihadin ba abin Allah ba kwanansa zai ƙare ko kwalara ko wani abu ko wani abu ya zo ya fatattaki mutum ya mutu ba da iya to amma dai shedan haka yake rayawa mutum to in mutum ya jajirce ya ce bari zai je ya yi jihadi to shikenan ya yi nasara to haka kowane irin aiki misalai ne kawai maza Allah su sama ya bayar a wani ko sadaka za ka yi sai shedan ya ce to kai ta ba da kuɗinka kai ta ba da kuɗinka kana ta rage su bayan wasu suna ta ƙara kuɗinsu gashi mutane da yawa sun sha gabanka ka riƙe kuɗinka ka tara don kada a zo a fika a barka kaza da kaza shikenan mutum ya ta tarawa in shi ya galaba a kansa ya haramta wa lahirarsa babbar fa'ida ƙarshe kuma dole zai mutu ya zo ya bar kuɗin to haka abin yake ta faruwa manzo Allah sama ya ce to wanda ya haka ma'ana duk shi ɗan san da ya kawo masa shawara mummuna sai ya jajirce sai ya dage ya bi hanya madaidaiciya ya yi abin da Allah yake so to Allah tabaraka wa ta'ala zai shigar da shi gidan aljanna domin ya zaɓi Allah ya saba wa shedan ya zaɓi yardar Allah ya saba masan ransa to wannan kuma shine abin da ake nufi da istiqamar ka so abin da ubangijinka yake so fiye da abin da ranka ke so don Allah ta'ala ya fi ka sanin abin da ya zama maslaha gare ka hadisin imamu ahmad ya rawaito shi da isnadi sahihi haka dai a takaice takaitawa mu iyakar kokarin mu mu ga mun ƙara dagewa kowan mu ƙara kusatar makomarsa yake mutum ko ya yadda ko bai yadda ba dole ma musulmi kam ya yadda da wannan kuma ko ba musulmi ba ya san watan wata rana zai mutu amma musulmi shine ke damuwa da cewa mutuwa fa in ta zo damar mutum ta ƙare kuma ta ƙure kenan daka bari ya yi ƙoƙari ya ci gajiyar lokaci to wannan tsayawa akan aiki da shari'a ɗin shine a gajiya ko cin gajiyar lokaci muna roƙo Allah ta'ala ya tabbatar da ma'arkan tafarki madaidaici Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa damir ada addini wa sar ibadakal muwahhidin wa hami hawzat ad-din ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم توفنا مسلمين وألهمنا بصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العزيز العلي العزيز فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله